أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد za mu tashi a kan wannan aya mai albarka wadda ta kasance aya ta goma sha biyar a wannan sura ta suratu fadir a wannan yammaci wadda ya kasance sha tara ga watan ramadan wato dubu ɗaya da ɗari hudu da uku hijiriya wanda ya dace da miladiya ashirin ga watan hudu wato dubu biyu da ashirin da biyu a kan wannan aya allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane irin wannan kira wato kira ne wadda ya zamanto shamila wato kira ne wadda ya hada kowa da kowa ya shigo ciki wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah ku ne mabukata zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala bi kulli halin ba fi zawatikum wa aradikum ta kowane fiska kuna da bukata zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a zatin jikinku a cikin abin da ya shafi sauran hidimar kuma bambanta wannan ya zamanto shi dan adam da'iman yana da bukatuwa zuwa ga halaran Allah tabaraka ta'ala a cikin kowane gaba wato ta wurin bukatan sai ya zamanto ma kamar shine afkaru wato mafi bukatuwa a cikin halitta gaba daya wallahu wal ghaniyu Allah shine mawadaci wato daga barin halittarsa wato an kulli kalqiyanil itlaqi ga dukkanin halittarsa gaba daya alhamid wato kuma da ya zamanto abun godiya wadda ake gode masa tabaraka wa ta'ala al'ummunim ala sa'iril mawjudat wadda ya zamanto abun masa godiya akan duk abin da ya na sauran dimomi wato mabambanta wadda ya bibi halittarsa gaba ɗaya da su wannan aya shawul islam shi ibrahim radallahu anhu a fassarar wannan aya yana cewa shi halitta su 'yan adam gaba ɗaya suna da bukatuwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin kowane janibi wato ta abin da ya shafi sifa ta abin da ya shafi aiki da ta abin da ya shafi zatin Allah tabaraka wa ta'ala shi dan adam sauran halittu gaba daya suna da bukatuwa zuwa ga abin da ya shafi hadaratul af'ali suna da bukatuwa da abin da ya shafi wato hadaratul sifati amma su 'yan adam sai ya zamanto suna da bukata a cikin abin da ya shafi ma hadaratu zati wato abin da ya shafi hadara na Allah tabaraka wa ta'ala na zatinsa wannan saboda yuhibbuhum wa yuhibbunahu saboda wannan ayan sai zamanto su haka suke wato ta wurin bukatuwa akan wannan shi dan adam wato da'iman idan ka dubi sifofin da Allah ya dora shi a kai wato sai ga yana da bukatan wani abu daga halaran Allah tabaraka wa ta'ala na madadi na farko dai shi dan adam mabukaci ne fakiru to da'iman fakiru kuma yana neman ganiyu mawadaci wanda zai tallaba masa sai zamanto wallahu wal ghaniyul hamid na biyu dan adam shine zalilu wanda ya zamanto kaskantacce amma kuma yana neman wanda zai masa ba madadi daga suna al'azizu sai ya samu buwaya biyu kenan sannan bayan haka dan adam shi kullum yana cikin hali na rauni du'ufu kenan shi da ifi ne so yana neman wanda zai masa madadi na ainihin ƙarfi nan kuma Allah shine ƙawiyu kamar yadda muka gani Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a suratul ahzabi wa raddallahu allazina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'mina alqitala wa kana Allahu qawiyyan azizan shi Allah shine ƙawiyu to ƙawiyu shi yake yi wa da'ifu madadi azizu shi yake yi wa zalilu madadi faƙiru daga wurin ganiyu yake samun madadi sai ya zamanto shi ɗan adam a cikin kowane fiska duniya da lahira fil harkati was sakanat wurin motsi da shiru a kowane lokaci yana da bukatuwa zuwa ga halaran Allah tabaraka wa ta'ala to wannan bukatuwar yasa shi sai ya zamanto da'iman idan ka dubi yadda dan adam yake sai ka ga wani lokacin Allah yakan gadar masa wani abu daga irin abin da ya shafi na hadararsa daga cikin hadartu zati sai ya zamanto shi ma yana da wasu abubuwa waɗanda wasu wadda suke zamanto a ƙarƙashinsa wadda yake da wani, wani sulɗani a kansu misali in ba ɗan adam ba saboda wannan tajalli na hadartu zatin nan shi yasa za ka ga mutum yana iya mallaki bayi bayin nan kuma sai su rike shi a matsayin kamar shi ne mai gidansu ubangijinsu wadda yake suke karɓan umarni daga gare shi sannan bayan haka wani lokaci za a ga yana ainihin jujjuyawa a cikin abubuwa na ni'imomi mabambanta gwargwadon yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wato irin waɗannan abubuwa to shi yasa da ɗan adam ya zo duniya sai ya zamanto ya zo ne bai zo da komai ba kuma yana buƙatan komai shi Allah tabaraka wa ta'ala yana da komai baya buƙatan komai ɗan adam baya da komai yana buƙatan komai to wannan sai ya zama halaran Allah tabaraka wa ta'ala da'iman ita take yi wa dan adam madadi a cikin dukkanin komai wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wato Allah shi ya fito da ku daga cikin iyayenku mata wato ba ku san komai ba sai ya sanya muku waja'alakum sam'a wal absara wal afida Allah ya sanya wa dan adam ji ya sanya masa gani ya sanya masa zuciya wadda da ita yake iya yake iya tunani bi ma'ana yake samun abin da ya shafi fahimtar abubuwa mabambanta kan wannan sai ya zamanto yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake da wasu waɗanda ya zamanto ake aika sakonni ta wurinsu ya zamanto ɗan adam shi ma aka bibiye shi da wasu abubuwan da suke taimaka masa a cikin abin da ya shafi wannan babi na tasarrufi wato ta misali kunnuwansa su za su jiyo masa abin da zai zamanto masa kamar labari labarin da wadda zai zabanto ya taimaka masa wurin ya ɗauki ainihin mataki akan wasu abubuwa da za su iya faruwa idansa ya zamanto yana iya gani ganin kuma wadda ya zamanto da gani guda ɗaya amma kuma yana da tamyizin gane abubuwa masu yawan gaske wannan sai zamanto dan adam a kowane fiska fakiri ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala bi ma'ana mabukaci ne zuwa ga hadaran Allah tabaraka wa ta'ala wannan iftikari kullum ana son dan adam ya zauna ya tabbata a ƙa'ida na tasawuf ya samu dawamun laci wal iftikari ilaihi ya dawwama yana fakewa da Allah ya dawwama yana kuma wato kwadayin abin da yake wurin Allah tabaraka ta'ala na falala domin shine zai iya masa madadi saboda haka a diwani na shawul islam yake cewa wa mudda sifati min sifati ka sarmadan wa kan milli irfani wa ilmi wa saddida wato ina roƙonka ka mini ainihin madadi wannan madadin da nake bukata shine ka dada mini baiwa daga gare ka min sifatika daga sifofinka nan sarmadan tutur ya zamanto an samu wannan abun ba tare da yankewa ba wa kammil irfani wa ilmi ka cika mini ilmi na na ma'arifa ilmil bawadini kenan da nan da ilmi na sauran ahkamu sannan ilmi wa saddida sannan kuma ka sa ni cikin ahlus sadadi ma'abuta katarta a cikin dukkanin lamarinsu wato duk abin da suka fuskanta sai Allah ya sa sun samu taufiki akan wannan saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shi ne mawadaci mawadacin da kuma baya bukatan wani ya tallaba masu shi Allah tabaraka wa ta'ala a halarsa baya bukatan i'ana ko musa'ada wato wani abin da ya shafi taimako babu wato amma dan adam a kowane gaba yana da bukatan wani taimako a cikin rayuwarsa mutum ba zai taɓa kaiwa gaban da ya ce ai yanzu ya wadatu da komai ya wadatu da kowa ko ba komai an bar shi ya isan wa kansa wannan ba sifa ne na ɗan adam ba wato sifa ne wadda ya zamanto mustaqilliya ta Allah tabaraka wa ta'ala na'am
وما ذلك على الله بعزيز نعم إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الله تبارك وتعالى إن يشاء إن ديدا أبنجي ياسو wato a cikin ab- nufinsa yuzhibkum sai ya tafiyar da ku wa ya'ti bi kalqin ya zo da wata halitta jadidin sabuwa wato badali akan abin da ya aka, aka halitta aka tafiyar din nan wato a shafe mutane a kawo wasu a madadinsu wannan ba komai bane a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ayo ma zalika ala Allah bi azizin ba zai zamanto wani abu mai wahala ko wani abun da ya zamanto mai buwaya a halaran Allah tabaraka wa ta'ala ba wannan Allah mai iko ne akan wannan a sai dai a cikin nufinsa wato tabaraka wa ta'ala da ikonsa ya sanya wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummatan da suka gabata akwai waɗanda aka tafiyar da su aka kawo sun amma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba muddin kana cikin su wa anta fihim ba wai wa anta ma'ahum ba a'a wa anta fihim kana cikin su wato ya zama to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato da'iman ana tare da shi da'iman ana dauke da abubuwansa wato na kusanci a cikin ainihin al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa abubuwa da dama sai su faru amma kuma Allah tabaraka ta'ala sai imhali sannan bayan bazala sallallahu alaihi wasallam ya intikali sannan ba zai yi wa wannan al'umma azaba ba wa hum yastaghfiruna sannan muddin sun kasance suna yin istighfari suna dawowa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ta wurin neman wato gafara akan kurakurai da zunubai wadda aka aikata nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa wannan al'umma irin wannan gata cewa za a yafe mata abinda ta aikata qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا كوباي wadda kuka zamanto kuka ainihin yi wasa da abin da ya shafi lamarinku na ainihin kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala wato wadda kamar mutum ya yi israfi ya ɓata wa kansa lokaci ya almubazzaranci da abin da ke da tsada musamman shine rayuwarsa da amalu salihi to daga ƙarshe dai in an yi laifi Allah ya ce to kada a yanke ƙauna zai yi gafara kuma gafarar nan gaba ɗaya akan duk abin da aka aikata na zunubi in dai bai kai matsayi na wa Allah tarayya ba haka kuma yake shi mai karban tuba ne tabaraka ta'ala mai gafara rahim kuma shi mai jinkai ne tabaraka ta'ala na'am ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يهمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الم- إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتز- يتزكى لنفسه وإلى الله المصير الله تبارك وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وتري باتا دوكا نوي وتري wato haka Allah tabaraka wataala ya shirya a cikin lamarinsa kowa zai zamanto wato yana dauke ne da abun da ya aikata na nauyace nauyacen da yake kansa wannan ya zamanto ko da abin da ya kasance wa in tadu musqalatun idan da za a kira wata rai ma'abuciyar nauyi wata tana dauke da wani nauyi na sabon Allah nauyi na zunubi ilahim liha a kira ta domin ta zo- a zo a da rage bata wani abu daga cikin wannan nauyi da ake tare da shi imana ana neman a taimaka mata la yuhmal minhu shay'un ba za a dauke mata komai ko kuma a rage mata wani abu ba walau kana za qurba ko da ma abuta kusanci ne nan ko da uba ne ba zai iya yi wa ɗansa wani abu ba ko da ɗa ne ba zai iya yi wa mahaifinsa wani abu ba li shiddatil hauli saboda tsananin tsorace tsorace na filin tashin kiyama saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yau mai firrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin shanu yughni wato rana ne wanda ya kasance mutum yakan guje wa ɗan uwansa ya guje wa mahaifiyarsa ya guje wa mahaifinsa ya guje wa abokiyar zamansa matarsa kenan kai ya guje wa 'ya'yansa saboda kowa daga cikin waɗannan lamarin gabansa ya ishe shi lamarin gabansa ya sha kansa wato hidima na lahira ba wai babu amfana tsakanin juna ba ne abin da ke faruwa Allah ya gaya mana cewa dama al'akillahu yau mai zin babuhum libadin adu ilal mutakun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗanda suka zamanto abokan mu'amala a duniya a masoyan juna a lahira maƙiyan juna ne sai fa waɗanda suka je da tsoron Allah to idan ya zamanto an yi rayuwa na tsoron Allah mahaifi zai amfani ɗansa ɗa zai amfani mahaifinsa mace za ta amfani mijinta mijinta kuma zai amfani ainihin zai amfani matarsa to amma tun daga nan ake gyara tafiyar wato ya zamanto rayuwar ta tafi akan tsafta da ainihin amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar da tafi akan imani da amalus salihi amma in aka samu akasin haka to sai ya zamanto wani ba zai iya amfanar da wani ba amma idan dai an samu sharaɗi na imani da amalu salihi da tsoron Allah to sai ya zamanto akwai babi na taimakekeniya akwai babi na shafa'a akwai babi na aidin cewa ma idan mutum yana kan wani matsayi a aljanna zai Allah tabaraka wa ta'ala yana iya riskar da zurriyarsa zuwa wannan matsayin saboda aljanna wuri ne da babu a bakin ciki ko damuwa ko wani abin da zai zamanto ya damu mutum to ko a duniya aka ce ka shiga wata yalwatacciyar ni'ima wadda ta zamanto mai fadi kwarai da gaske amma sai aka ce da 'ya'yanka da matanka sharaɗi ne ba za su shiga wannan hidimar ba mutum ya shiga cikin kunci ko bai shiga ba ya shiga to shi yasa sai ya zamanto a lahira ma wadda suka zamanto a suka yi samu imani suka samu kyakkyawan aiki Allah yakan riskar da ainihin zurriyarsu wadda suka zamanto raunana wadda taurin karfi na imani da karfi na amalu salihi ba su kai su ba sai Allah ya riskar wa mutum wannan abun saboda ya zamanto ya samu alkhairi ya samu kuma wato fita cikin yanayi na damuwa tun da aljanna dama ba wurin damuwa ba ne wurin ainihin samun ni'ima ne da wamammiya innama tunzirul ladzina yakshawna rabbahum Allah tabaraka wa ta'ala ce innama wato iyaka dai kana yi wa wato waɗanda suka zamanto suka ji tsoron ubangijinsu ne kake musu gargaɗi bil ghaibi wato kana musu gargaɗi ga'ibi na an azabihi suna aidin masu wuya daga azaban Allah tabaraka wa ta'ala ai kana musu azaba su kana musu ainihin abin da ya shafi inzari gargadi a cikin waɗannan abubuwa da za su je su zo bi ma'ana su kiyaye waɗannan abubuwa abin da ke faruwa kenan saboda haka dama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya gaya mana cewa in anta illa nazir kai mai gargadi ne to wannan gargadin da'ima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki yake ta wurin yi wa halitta wannan gargadi domin a samu intifa'i wato a samu amfana da irin wannan aiki na alkhairi wa aqamus sala sannan kuma suka tsaye da sallah wato suka dawwama akan yinta kuma suke kyautata abin da ya shafi zahirinta suka kyautata abin da ya shafi baɗininta shi ita sallah zahirinta akan kyautata shi da abin da ya shafi cika sharuɗa ɗin da tsarkake ainihin iba abin nan tufa a tsarkake wurin sallan a tsarkake gaɓoɓi a kawo ta a cikin lokaci a kiyaye duk abin da ya zamanto na zahirin lamari an ƙawata ta kenan ta yi kyau baɗini kuma shine a samu alkhashiyatu a samu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a samu imani ingantacce to wannan idan ya samu to a sallah ta samu abin da take bukata kenan zahirin yayi kyau badinin kuma yayi kyau waman tazakka wanda ya tsarkaka bi ma'ana zahiran wa badinan ya tsarkake zahirinsa ya tsarkake badininsa fa inna ma yatazakka li nafsi tsarkakan da yayi fa yayi wa kansa ne amfanin wannan tsarkaka za ta dawo kansa ne idan mutum aka ce yayi abu kaza in yayi to amfanin abun zai dawo zuwa gare shi ne ba wai zai koma wahalaran Allah tabaraka wa ta'ala bane shi Allah tabaraka wa ta'ala duk halitta in za su haɗu su tsaya da ibada da kyautatawa ba abun da zai kare Allah tabaraka wa ta'ala iza ne zamanto a tazkiya anan waman tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi wato tsarkaka a kowane lokaci ake bukatansa saboda dan adam yana dauke da wasu aibuba mabambanta wanda ya zamanto lin nafsi aibun lilfu'adi aibun liruhi aibun laysa fihi raibu wato shi dan adam yana dauke da abin da ya zamanto wasu aibi tattare da shi nafsu tana da shi rai kenan a zuciya wato tana da wannan haka kuma ruhi shi ba yana da wannan aibo ba amma idan aka tsaya aka bi ahlul inabati wadda suka zamanto masu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai a samu ainihin waraka daga cikin irin waɗannan aiboba sai ya zamanto an samu ainihin tsarkaka cikakkiya a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wa ilallahi masir sannan makoma wato shine marja'i zuwa ga Allah ne wato gurin Allah yake komawa dukkanin lamari zai koma zuwa ga Allah lil jazai saboda sakamako wa'adun ko ya zamanto wa'adun ne wato a janibin muminai an yi imani an yi kyakkyawan aiki a samu kyakkyawan sakamako ko kuma ya zamanto wa'idun wato narko ne na azaba wadda ya zamanto an munana kenan an hada zalunci ko kafirci a cikin wannan janibi nan kuma abin da zai biyo ba shine wa'id wato narko na azaba Allah ya kiyaye wa ma نعم الله تبارك وتعالى وما يستوي الأحياء أعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور الله تبارك وتعالى yace ga ababe guda biyu wadda dama haka suke mun karanta a baya masal fariqaini kal a'ma wal wal asmi wal basir was sami' hal yastawiyani masala Allah tabaraka wa ta'ala tambaya yake yace to da wanda ya zamanto makaho da wanda ya zamanto mai gani za su yi daidai amsa ba za su yi daidai ba wannan makanta ko da na zahiri ne ko da na baɗini ne wato ba daidai suke ba wannan makanta a ƙa'ida makanta kala biyu ne a addini akwai makanta na zahiri wadda zai shafi wato zahirin idan mutum wadda yake kallo da shi na ainul basari kenan akwai makanta na biyu wadda ya fi wannan muni shi kuma ana kiransa wato umil qalb wato makanta na zuciya wadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ce mana wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wato ba idanu ke makancewa ba a azukata su suke makancewa sai abun ya zamanto ya cutar a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suna da laruri na makanta irin Abdullahi ibn Umm Maktumin ladanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma kuma makaho ne sannan akwai irin Abdullahi ibn Abbas shi ƙarshen rayuwarsa ya haɗu da matsala na makanta ya makance ya koma ba'if a nan ya rayu ya karasa rayuwarsa nan kuma ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala manza domin wata rana manza Allah yana tare da Jibrilu shikenan sai aka sai ai shi Abdullahi ibn Abbas aka aiko shi wurin manza Allah sallallahu alaihi wasallam to da yazo ya ganshi yana ganawa da bako sai ya juya bai yi magana ba sai daga baya ya dawo yace dama an aiko ni cewa in zo in gaya maka sako dazun sai na zo na gan kana zaune da dihiyatul kalbi ya ce ai ba dihiyatul kalbi bane jibrilu ne ya zo ne a cikin siffa na tashakkuli sai ya zo a cikin siffa na dihiyatul kalbi ya ce a wara'aitahu ka gan shi ya ce na gan shi ya ce to kai haƙuri da abin da zai biyo baya a ƙarshen rayuwanka za ka makance za ka rasa ganinka amma kai haƙuri da wannan jarraba to za ka ga Abdullahi Abbas ƙarshen rayuwar ya makancin kuma haka har ya koma ga Allah amma shi wannan makantar baya cutarwa wato a cikin abin da ya shafi kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala akan samu mutane manya wasu manyan malamai a duniya wadda za ka ga sun haɗu da irin wannan laruri na makanta amma kuma sun kai matakai masu yawa wato masu girma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda shi na cikin bai lalace ba wal basir wato shi wannan kwatanta makaho da mai gani wato an kawo shi ne kaman kwatanta wadda ya zamanto kafiri da wadda ya zamanto mai imani ba daidai suke ba awan kana muminan kaman kana fasikan la yastawun Allah ya ce da wadda ya zamanto mai imani da wanda ya zamanto kafiri za su yi daidai Allah ya ce ina ba sa daidai dan wuta da dan aljanna za su yi daidai ba sa daidai la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ashabul jannati humul faizu waɗanda suka zamanto ma'abuta aljanna da mabuta wuta ba sa zamantowa daidai wato waɗanda suka zamanto suka samu shirya suka samu imani su ne suka zamanto masu samun rabo a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan haka abun yake sai ya zamanto shi Allah tabaraka wa ta'ala a wannan gaba ya kawo mana abubuwa guda biyu biyu biyu da yawa a cikin wannan sura na fadir mun karanta a baya wa ma yastawil bahrani wato ba a ainihin koguna guda biyu ba sa zamantowa iri ɗaya wato ba sa daidaito a samu wanda ya zamanto azbun furatun sa'igu sharabuhu a samu kuma milhun ujaj da wanda ya zamanto mai daɗin sha da wanda ya zamanto mai gishiri mai zartsi ta wurin sha nan kuma ba za su yi daidai ba wannan kuma haka iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala domin ya nuna duk halitta su ajizai ne gajiyayyu ne shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya zamanto alƙadir mai iko akan komai tabaraka wa ta'ala wanda kuma yake da irin wannan sifa wato shine fa ya sifantu da zalikumullahu rabbukum lahul mulku shine wanda ya zamanto ubangijinku mamallakin komai da komai tabaraka wa ta'ala sannan bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala zulumatu wala nur haka kuma duhu wato dufai na kafirci da na zalunci da na munafirci ba sa daidai da abin da ya kasance haske na musulunci wala zillu wala harur haka kuma zafi da abin da ya kasance inuwa ba zai zamanto daidai ba nan ana nufin aljanna da abin da ya shafi wato lamari na wuta wato saboda aljanna wuri ne na ni'ima zafi kuma wuri ne wanda ya zamanto a azaba ne na wuta saboda akwai azabar samu azaba wadda ta kasance a wuta ake gogayya da irin waɗannan fitintinu Allah ya kiyaye mu wannan sai ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma yastawil ahya walal amna walal amwat da matattu da rayayyu za su yi daidai Allah ya ce ba sa yin daidai nan kuma ana nufin mai imani da wanda ya zamanto wanda bai samu imani ba da wanda ya zamanto ya samu wakila al'ulama wal juhala'u a wani kaulin aka ce ana nufin waɗanda suka yi ilmi da wadda ba su yi ilmi ba kamar yadda kuma a da'ira ta tasawuf wadda ya zamanto a arifi ba zai daidai da wadda ya zamanto mahajubi ba wato haka abun yake tafiya a cikin duk janibi za ka ga ana tafiya a irin wannan abun da ya shafi wato lamari ne guda biyu saboda ikon Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan sifofi wannan yana nuna mana cika ne na ainihin ikon Allah tabaraka ta'ala a cikin duk waɗannan janibai guda biyu wato shi janibi na muminai da'iman sukan samu falala ne wato tajallin falalan Allah tabaraka ta'ala waɗanda suka zamanto ba samu imani ba kuma tajalli ne na wato adalcin Allah tabaraka ta'ala shi yake sauka a kansu Allah tabaraka ta'ala ya ce inna Allah yusmi'u man yasha wato haka Allah tabaraka ta'ala yake na'am وما يستوي الحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور نعم وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور wannan rayuwa da mutuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a karatunmu na baya aw man kana mayyitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bi fi an-nas kaman mathaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha yanzu wanda Allah ya raya shi ya mai da shi wanda ya kasance matacce sai Allah ya raya shi da ya raya shi ya zamanto yana tasarrufi wato a cikin dukkanin lamari zai yi daidai kama wanda yake tabbata a cikin duhu laisa bi kharijin minha bai kasance yana fita cikin wannan duhu ba ana nufin wato haske na imani shi haske kala biyu ne shi ma akwai akwai annurul hissi akwai annurul ma'anawi akwai haske na zahiri irin wannan wanda muke gani akwai kuma haske na imani to shi haske na imani shine ake bukata wanda da shine dan adam yake iya kaiwa duk inda ake bukata ya kai saboda ya samu abin da zai haska masa ya gane tafarki ya gane shiriya ya dori kuma akan haka Allah tabaraka wa ta'ala ce inna Allah yusmi'u man yasha Allah shi yake jiyar da wanda ya so ya jiyar da shi shiriya ya dora shi kuma akan taufiki dace wato ya dace da abin da ya zamanto shine gaskiya kuma Allah ya masa dacewa wurin fahimtar ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala bayan wannan abuwa sun samu sai Allah ya raya shi da imani wato ya fahimci abin da yake gaskiya kuma ya riko da gaskiya din wa ma anta bi musmi'in man fil qubur kai baka kasance kana jiyar da waɗanda suke cikin kaburbura ba wato nan ana nufin waɗanda suka rabu da shirya suka zamanto suka ciki suke ainihin tajawuli a cikin abin da ya shafi kafirci ba abin da zaka jiyar da su ya rasulallah saboda an samu mubalaga ne fi iqtanihi anhum an kai matuƙa wurin yanke ƙaunan cewa ba za su samu rahama na Allah tabaraka wa ta'ala ba nan wurin ji lokacin da aka dawo daga badar aka kama aka kashe kafirai saba'in aka kama fursunonin yaƙi saba'in aka dawo madina waɗannan waɗanda aka, aka kashe saba'in ɗin nan an tara su aka jefa su a cikin wani a wata tsohuwar rijiya da aka jefa su a cikin wannan rijiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kiran sunayensu wane wane wane hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kun samu abin da ubangiji yace za ku samu kun samu aka ce ya rasulullahi ai matattu ne yace ai ba ku fi su ji ba eh suna ji abin da kawai ke faruwa ba za su iya mai da ainihin jawabi ba ne saboda haka ya zamanto ake cewa idan mutum ya rasu hatta abin nan ta kalman waɗanda suka yiwo masa rakiya aka kai shi makabarta a yana jin takalman suna juyawa suna komawa gida wannan sai ya zamanto shi ji nan ma ji guda biyu ne akwai ji waɗanda ake ana iya ji ji na hissi wato a ji da kunnuwa na zahiri akwai kuma ji wadda ya zamanto sima'i kabulin wata dabburin ji na a karɓa a yi kuma tunani akan abin da ya zamanto alkhairi saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wasu ai basu ji basu ji ma abin da ake nema su ji ba wato Allah ya sanya wa a jinsu wato ainihin wani nauyi a cikin kunnuwansu ba sa iya jin abin da ya shafi shirya ku za su ji komai amma ba za su ji shirya ba saboda haka inda za su ji shirya har su gane shiryan ne to da sun zamanto mutanen kirki Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma anta bi muslimin man fil qubur in anta illa nazir an karanta إن أنت إلا نذير نعم.
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا مهم.
وإن من أمة إلا خلا فيها نذير نعم إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير الله تبارك وتعالى ce, إن أنت إلا نذير أي ما أنت إلا نذير baka kasance ba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai dai ka zamanto kai mai gargadi ne wato kai gargadi akan waɗanda suka ki karban imani a gaya musu abin da ke gaba gare su sannan bayan ka ba su wannan bayani walaysa alaykal isma wala hila wato baka da wata dabara ko kuma wani karfi a cikin sai ka jiyar da su wannan abun sun karbe shi ya tabbata a cikin zukatansu wannan lamari ne na Allah tabaraka wa ta'ala inna arsalnaka bil haqqi Allah ya ce haƙiƙa mu muka aiko ka bil haqqi da gaskiya wato saboda tabbatar da gaskiya wato haka abun yake ba ba aiko manzanni na Allah tabaraka wa ta'ala musamman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba aiko shi kawai a haka kawai babu wani hadafi babu wani manufa wazannu bi jahalin annahum turiku suda wato suna tsammani saboda jahilci wai a bar su haka saki wawai wato ba su da wani shiriya ba su da wani umarni wato su tafi kawai ba wani abu na ainihin umarni a kansu wato haka ya zo ya samu halitta a tawalwara asarar dalalati warrada ya zo ya samu halitta cikin tsantsan abin da ya samanto halaka ya samu halitta cikin abin da ya kasance bata abin da manzo Allah ya zo ya samu halitta kenan fa an qazahum nurun yadullu wa yakalau haske ya raba su da wannan bata ya raba su da wannan shari'a ya ci gaba da shiryar da su kuma ya ci gaba da tsare su wato abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kenan to wannan ya zamanto an aiko shi bayan ya inzari kuma an aiko shi da gaskiya don ya zamanto bashiran wa naziran ya zo ya yi bishara ga wanda suka zamanto masu imani ga abin da za ku samu ga abin da za ku samu kuma abin da za a samu nan ba wai fa kaulani ne ko ana raja'in zai yi ko ba zai yi ba a an yi har an gama eh saboda haka ne ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je Isra'i da Mi'raji har gidaddajin wasu daga cikin sahabbansa a aljanna san da ya gani eh yace sayyidina Usmanu na san kana son wasu mata masu bakaken lebe san da naga irin su a cikin gidanka sai sai sayyidina Umar yace ya rasulullahi ya ni kuma da kaga gidana baka shiga bai ce Umaru kana da kishi sai ya ce to ai in ma za a yi kishin ba za a maka ba ya rasulullahi to wannan ya zamanto an gama komai yawa duk abin da ake nema na waɗannan ainihin baiwa na Allah tabaraka wa ta'ala an gama komai dama Allah ya shirya komai inna Allah tara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi amna lahul janna Allah ya sayi rayuwar mutane ya sayi dukiyoyinsu kuma ya biya su da aljanna komai yana nan wato an ajiye wadda ya zamanto na wadda suka zamanto masu imani a kuma babin abin da ya shafi inzari wurin gargadi nan kuma fa wala yu'azibu azabahu ahad Allah tabaraka wa ta'ala in zai azaba azabarsa ba ta kama da azabar wani azaba ta wani ɗayan uku sai ya faru ko azaban ya ƙare ko shi mai yin azaban ya ƙare ko wanda ake yi wa azaban ya ƙare ya ɗayan uku sai ya faru to a lahira duk babu ɗayan ukun nan azaban ba ta ƙarewa domin azaba ne azabun muƙimun azaba ce tabbatacciya sannan kuma shi wanda ya ce a yi azaban shi kuma dama hadararsa ba ta karɓan in gida'i wato shine Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma mumini shi kuma wanda ya zamanto bai imanin ba shi kuma dama in ya shiga wannan azaba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba maganan a mutu bane ai an gama mutuwa yawwa la zuuna fi al-maut illa al-mautatul ula wato ba sa dan da mutuwa sai mutuwan farko da suka yi an wuce wurin ba za a sake mutuwa ba idan sai zamanto ta wurin azaba haka Allah yake ta wurin rahama kuma haka yake wato nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim ka gaya wa bayina ni mai gafara ne ni mai jin kai ne kuma ka sake gaya musu azaba na kuma mai radadi ne wannan shine jalala da jamala kenan wato mutum ya san Allah yana da jalala yana da jamala in ka nemi jamalarsa to ka tsaya inda ya tsaye da kai in kuma ka nemi ka fada jalalarsa to inda ya ce itida'i ne a tsallake din nan tilka hududullahi fala ta'taduha wa tilka hududullahi fala taqrabuha to waɗannan wuraren ɗauke ido ake a kansu kada mutum ya kusanci abin da ya zamanto an sa wani shinge wani kariya cewa kada a zo wurin alawa inna himallahi maharimahu abin da ya zamanto shinge ko wani kariya na Allah shine fa inda ya ce haramun ne kada a zo wurin to duk wanda ya zo wurin wato mai ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya ketare iyakan Allah to hakika ya zalunci kansa wa in min ummatin illa khala fiha nazir babu wata al'umma a cikin wadda suka gabata wato sai fa ta kasance akwai nazir wadda ya zamanto mai gargadi min nabiyin a cikin ma da ya zamanto annabi au alimin ko kuma ya zamanto wani malami wadda ya zamanto halifa na annabin wannan lokacin wadda za a iya wadatuwa da abin da ya shafi inzarin da zai gargadi kenan kuma wadda ana ainihin muƙaranansa da'iman da bushara shi ƙur'ani kullum ba a tafiya akan bushara zalla babu inzari ba a tafiya kuma akan inzari gargadi zalla babu bushara wato haka ake tafiya saboda su sabon manzalla sallallahu alaihi wasallam suna tafiya ne da'iman a cikin kaufu da raja'u wato tsoro da tsammani idan an yi azaba an faɗi maganan ayoyin azaba sai hankalinsu ya tashi sai Allah tabaraka wata'ala sai ya biyo da kuma ayoyi na rahama sai abun fa ba kowa da kowa bane a'a akwai ayoyin rahama na waɗanda suka yi kaza suka yi kaza kuma ga abin da za su samu na'am نعم وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير الله تبارك وتعالى وإن يكذبوك إن دي سنقريتاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي با wannan ne farau ba abu ne da suka saba faqad kazzaba allazina min qablihim sun waɗanda suka gabace su su ma sun ƙaryata manzannin su saboda haka ya zamanto kamar wani ɗabi'ar su ce wadda suke wasici a kansa a tawasau bi bal hum qaumun dagu kamar sun kasance suna wasici ne akan irin wannan karyatawa din amma dai su mutane ne masu girman kai ta wurin rabuwa da shirya saboda haka abinda kuma suke aikatawa din nan ba wai suna karyata ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane a'a wa innahum la yukazzibunaka walakin az-zalimina bi ayati llahi yajhadun ba suna karyata manzon Allah ne ba sallallahu alaihi wasallam suna musun ayoyin Allah ne domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je wurin wurin najashi ya tambaya cewa an taba jin a rayuwarsa a farkon lamarinsa an taba jin wani magana wadda in ya faɗa ana shakkanta aka ce ko so ɗaya ba a taba ji ba ya ce to wanda bai yi wa mutane ƙarya ba shi zai wa Allah ƙarya eh ya za a yi haka izan wannan sai ya zamanto ba wai suna karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane suna karyata ayoyi ne na Allah suna ainihin juhudi bi ma'ana suna ainihin musun waɗannan ayoyi na Allah tabaraka wa ta'ala wannan abin da suke aikatawa kenan su waɗannan manzanni nasu kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati manzanninsu sun zo musu da hujjoji mu'ujiza wato shaida akan wato wadda take shaidawa akan annabtarsu shi Allah tabaraka wa ta'ala akwai abubuwa kaman guda biyar wadda suna kama da juna amma kuma daban-daban suke akwai abu na farko shi ana kiransa kudura wannan kudura Allah kada yake da shi wato iko mutlaq akan akan duk lamarinsa tabaraka wa ta'ala to shi wannan takassusi ne keɓanta ne na Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana da kudura bayan Allah tabaraka wataala yana da kudura su kuma annabawa suna da mu'jiza mu'jiza ma'anan mu'jiza gagara koyo shine ma'anan mu'jiza inda za a yi a gabanka ba za ka koma anguwanku ko garinku ka ce za ka gwada ba ba zai yiwu ba wannan shi haka yake to wannan mu'jiza dukkanin annabawa gaba daya da manzanni kowanne yana da mu'jiza wato abu ne wanda Allah yake bayar da shi minal ijazi daga gajiyarwa don a gajiyar da halitta abun ya zama khariqul lil ada za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi mujizozi da yawa har ba shehu radiyallahu ta'ala ne yake faɗa a diwanin sa yake cewa yake cewa laisa ushairu ushri ma fi sahaifi abinda aka yi magana a kai na ainihin mujizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ababe ne masu yawan gaske wanda ya zamanto abinda aka rubuta din in ushe ba ushuru ba a ushairul ushiri a cikin ɗari kama aka ce maka ɗaya cikin ɗari ba a yi maganansu ba sauran duk ma wanda aka rubuta bai kai ɗaya cikin ɗari ba ballantana kuma dama kuma a ce an ƙidaye su wata adadu ayil mustafa laisa nafiyan wato a ce an ƙidaye su ba sa ƙidayuwa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mu'jizarsa haka take to wannan mu'jiza annabawa suke da shi in mutum ba annabi bane baya da mu'jiza in an wuce mu'jiza sai a zo gaba na uku wannan gaba na uku shine gaba na karama shi kuma karama kaya ne na walittaka yawa wannan kaya ne na waliye su kuma suna da shi Allah ne yake musu wannan abun takriman wato saboda girmama su wani lokacin ma za a yi abun ya faru mutum sai ya kasance sai daga baya ma wato ya ma juyo ya san abin ma ya riga ya faru eh saboda haka karama take ba wai shiryawa ake mutum ya ce to ya shirya an jima kaɗan zan yi karama ba shiryawa abin ake yi ba eh yadda ka san atishawa abin yake zuwa eh in ya zo kawai za a yi shi ne in kuma bai zo ba ba za a yi shi ba to wannan karama haka take nan kuma duk waliye suna da karamominsu a cikin abubuwa mabambanta wato suna nuna abubuwa na ban mamaki khariqun lil adati gwargwadon irin yadda ainihin abun ya bayyana kuma da mu'jiza da karama duk ahlus sunnati wal jama'a sun tabbatar cewa dole ne mutum ya yadda annabawa na da mu'jiza waliyai kuma suna da karama wannan sharaɗi ne a cikin sharaɗi na ahlus sunna wal jama'a wannan shine abu na uku sannan bayan wannan akwai mumini mumini shi kuma yana da addu'a sirrul ijabati to wannan ijaba ita ma wata aba ce mai zaman kanta shine abu na hudu saboda haka ake son a kiyaye mumini kada a taba shi ballantana a motsa wani adifas sai zamanto ya yi wata addu'a mai muni in aka in abun aka samu wannan ijabar ta sauka kan wannan gaban sai abun ya zamanto an wahala sai ya zama an cutu wannan shine na hudu sannan akwai abu na ƙarshe shine istidraji istidrajin nan kuma ma yakan faru ne akan waɗanda ba ma musulmi ba waɗanda ba su da imani wato shine abin da ya shafi tsafi da abin da ya kama da haka shi ma haka abin yake to waɗannan abubuwa gaba ɗaya wato haka suke tafiya amma su manzanni dai sukan zo ne bil mu'jizati da ayoyi da mu'jizozi mabambanta wa bil zuburi wa bil kitabil munir kuma sun zo da littattafai ababen karanta kamar sufi ibrahim kamar irin sufi idris da sauransu wa bil kitabil munir kuma sun zo da abin da ya zamanto littafi wato mai haske mai haskakawa shine kamar attaura da linjila attaura da linjila wasu malamai sun ce waɗannan kalmomi ba larabci ba ne wato kalmomi ne na ajamanci wato aka ce asalin attauratu minal wari ai minal iqadi wato daga hura abu daga hura wuta aka samu tauratu annan shi kuma injilu daga ittisa'u daga yalwa to wasu suka ce ana iya ishtiƙaƙin su daga wannan wasu kuma suka ce a kalmomi ne ma na ajami wato haka suke to tunda haka abun yake Allah ya ce fasbir kama sabaru kai haƙuri kama yadda sauran suka yi haƙuri kuma haka abun yake wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yayi rabo wani yake cewa ba a yi masa ba a yi adalci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ne wani ya- hakika dan uwana Musa an cutar da shi wato irin wannan cutarwa wato ta wurin munanawa da ta wurin ainihin ba faɗan abubuwa wadda bai yi munasaba da matsayinsa ba wannan sai zamanto haka abun yake wato su dama ashaddun nasa bala'an al'anbiya summal auliya summal amsal fal amsal wadda suka fi shan wahala wahalan mutane su ne annabawa bayan annabawa sai kuma waliyai daga nan kuma sai kowa gwargwadon matsayinsa shi yasa an ce shehu dan fodiyo r- radiyallahu anhu saura 'yan kwanaki kafin ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kira dan uwansa Abdullahi yake masa nasiha a cikin nasihar yake ce masa na rayu da mutane waɗanda na sha wahalansu sai suka zamanto mini kaman ludayi tankwararren ludayi wato yana nufin irin yadda tunaninsu yake da irin wahalar mu'amalarsu ya ce amma haka na yi haƙuri da su wato na ci gaba da amfani da wannan tankwararren ludayin har fa na sha na ƙoshi eh abin nan ne da wani abin nan ɗinsa ne na fulatanci shi yasa ya zama to fassara abin yake da yake cewa wai miyari ehor da wuri da ha mihari wato wai ya sha da ludayi tankwararren ludayi har ya ƙoshi ƙoshin shine har rayuwarsa ta zo ƙarshe to shi yasa iya zamanto aka haɗu da mutane wadda suka zamanto masu wahalan mu'amala wato haka abin yake kasancewa dole in an cinka ce kowa sai ya zama yadda kake so sai ka yi fada da mutane to dole je sai ka yi ta haƙuri da su ba za ka samu yadda kake so duka ba kuma kai ma ka yi ta haƙuri har dai abun ya zamanto Allah ya kawo canji akan haka na'am alamtara
ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in ma ka lazina kafaru fa kaifa kana nakir anan muke summa ka sul lazina kafaru fa kaifa kana nakir wato summa bayan wannan abin da ya faru na kawo abin da ya shafi wannan ah, bayanai akan annabta da manzanci da abin da ya shafi mu'jiza da abin da ya kama da haka bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce akastul lazina kafaru sai muka riki waɗanda suka yi kafirci bil is- bis- bil istisali wato muka tumbuke jijiyoyinsu gaba ɗaya wato aka karya su irin karya wadda ba za a sake samun ɗorin karaya a cikin wannan tafiyar ba kamar bishiya in an ci- yanke jijiyoyinta ya take kenan ai ta tafi da ganyenta aka kaɗe ko aka san sare rassanta za ta sake toho Allah ya ce a ba haka muka musu ba mun tsinka ainihin duk jijiyoyin da ke rike da kafircin muka tsinka fa kaifa kana nakir ya lamarin ya kasance wato abin da sai inkari akai na ainihin wannan janibi na ukuba na narkon azaba daga Allah tabaraka wa ta'ala alam tara ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحور مختلف ألوانها وغرابيب سود
alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fa akhrajna bi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humurun mukhtalifun alwanuha wa garabi busut Allah tabaraka wa ta'ala ce alam tara shin baka gani bane ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam anna Allah anzala minas samai ma'an Allah shi yake saukar da ruwa daga sama Am- bayan wannan ruwa ya sauka fa akhrajna bihi thamaratin sai mu saukar da ruwa wato sai mu saukar da 'ya'yan itatuwa mu fitar da su daga ainihin cikin ƙasa wato mu fitar da waɗannan 'ya'yan itatuwa mukhtalifun alwanuha wanda ya zamanto launin su mabambanta ne a samu jinsi daban a samu asnaf sinfin su daban a samu launin su daban wannan haka abun yake kaga wani ya zama kore wani ya zamanto ja wani ya fatsi fatsi amma kuma dukansu kowannensu shaklinsa daban ɗanɗanonsa daban haka abun yake wanda yake zaƙi ya yi zaƙi mai ɗaci ya yi ɗaci mai bauri ya yi bauri mai tsami ya yi tsami kuma duk da ruwa ɗaya daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala wa ba wai za a ce yau za a yi ruwa ne na abu kaza masu ɗaukan salo kaza su ga nasu ba a'a guda ɗaya za a yi ruwan kuma duk ya zamanto ya wadatar a cikin irin wannan ikon Allah tabaraka wa ta'ala sannan bayan haka daga cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala shine wa minal jibali za ka ga irin yadda Allah ya mai da duwatsu suka zamanto judadun wato hanyoyi za ka ga wadda aka tsaga hanyoyi ne a cikin tsaunuka cikin duwatsu wadda a iko na Allah tabaraka wa ta'ala sai ka yi mamakin taya aka tsaga waɗannan hanyoyin amma kuma iko na Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da su haka suke wannan bayan haka sai ka ga a cikin waɗannan duwatsu ka ga wasunsu ka gan su bidun wasunsu zamanto farare fat wasu su zamanto humurun jajaye ne mukhtalifun alwanuha masu sassabawa a cikin launin su wato fi shiddati wa dofi ta wurin tsanani da ta wurin rauni wato haka abun yake faruwa kai wa garabi busud wasu su zamanto bakake wasu zamanto wato garabi busud bakake kirin wato haka suke a cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala to yadda ake tafiya akan haka haka kuma su 'yan adam ɗin ma suke sai ka gan su launi daban daban daban daban wadda kuma iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala ba kaman abin da yahudawa suke cewa wai su asalin in baƙaƙen fata an la'anci kakansu ne subhanallah wai an la'anci kakansu ne wannan la'anan sai ya biyo kansu shi yasa sai suka zamanto baƙaƙen fata shawul islam ya fi cikin firiya da tafsiri ya ce wannan kage ne bai tabbata ba e babu wani maganan allah ta faraka wata ala ya la'anci kakan mutane ne fa ba bakaken fata sai suka zama to bakake ba haka bane wannan iko ne na allah ta baraka wata ala ya sanya kuma kasancewa wasu bakake wasu jajaye wasu farare da sauransu iko ne na allah ta baraka wata ala ai ga fir'auna ai fir'auna bakar fata ne ko ga irin haka ya ja su da kibda wannan bakaken fata ne kuma an ga irin tasirin bakaken fata a duniya kafin zuwan musulunci kafin manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana ƙasa wadda take da ƙarfin super powers irin a yanzu masu ƙarfin tattalin arziki da komai shine Habasha ƙasar bakaken fata ne na'am ƙasar bakaken fata ne to wannan sai ya zamanto shi lamarin Allah tabaraka wa ta'ala haka yake kuma akwai sirri mai yawa a cikin bakaken fata din saboda haka ya zamanto ma ake cewa biladu sudan ardul wilayati wato garuruwan bakaken fata sai ya zamanto kamar ma'adinul wilayati kamar baramu ne na walittaka saboda yadda walittaka ta yi tasiri a cikinsu a wurare mabambanta sha Allah tabaraka wa ta'ala da farin fata da bakar fata duk ba shi ake itibari da shi ba yadda inna ma yakillah min ibadi Allah tabaraka wataala yana cewa shi dai abu da ake itibari da shi inna akramakum indallahi atqakum wanda ya zamanto na Allah wanda ya zamanto yake tsoron Allah tabaraka wataala shine na Allah tabaraka wataala eh mutum yana da farar fata amma farar fatan bata masa amfani ba ya zamanto na Allah to bakar fata wanda yake kusa da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi shawarin Allah tabaraka wa ta'ala saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah baya ganin wato zahirin ku abin da ya shafi fatan jikinku baya ganin kyan sura na jikinku ba shine ba a yana duban abin da ya kasance qulubikum wa amalikum zukatanku da ayyukanku ya yake in abin ya dace da shari'a shikenan kun zamanto nashi idan abin ya zamanto bai dace da shirya ba nan kuma mutum ya yi wa kansa mummunan tanadi kenan mummunan shiri to wannan sai ya zamanto haka lamarin Allah tabaraka ta'ala ya sanya a cikin wannan abubuwa na iko dama mun san wannan sura ta fadir suran makka ce saboda haka muka dinga ga irin waɗannan abubuwa har kan zuwa wannan wannan gaba na abubuwan da Allah ne tabaraka ta'ala da ikonsa shi yake da iko akan waɗannan abubuwa kuma shi yake sarrafa su wato min albidayati ila nihayati daga farkon lamari har zuwa ƙarshe na'am za mu tsaya anan saboda lokaci Allah ya tsaya mana Allah ya dafa mana Allah ya tabbata mana da alkhairi akwai sanarwa ko babu ko lokacin yayi na to akwai babu batun rasuwa ko na'am eh akwai shugaban majmu'ul ahbab Alhaji Dairu Abubakar Kurmi Allah ya masa rasuwa jiya da dare Sheikh Abubakar Sheikh Dairu Abubakar Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa Shu- shu- na shugaban majma'ul ahbab a nan zamfara a nan a nan gusau wato amma an ce a rasuwan kamar an an yi ne a nan Abuja amma dai za a yi jana'iza a nan gusau din Ah, Allah ya kara masa kusanci Allah ya dafa mana a cikin dukkan lamari Allah ya kyau kyakkyawan rayuwa ya mana kyakkyawan ƙarshe mana kyakkyawan makoma Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya biya mana bukatunmu da bukatun duk masu neman addu'a wurin alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dawo mana da aminci Allah ya mana gwaggwabar falala Allah ya yi mana kuncin rayuwa Allah ya mana kyakkyawan rayuwa ya albarkaci zuriya alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين